نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى من والسلام عليكم ورحمة الله ina farin cikin haduwa da yan uwa a daidai wannan lokaci mai tarin albarka wanda za mu fara gudanar da wannan taro na karawa juna ilimi a hakikanin gaskiya farin ciki na ba kankani ba ne haduwarmu da waɗannan fuskoki masu albarka abin da nake so in faɗakar ababai ne kamar guda biyu zuwa uku abu na farko mu ɗauka cewa ba mun zo nan gurin bane dan ne in karantar da ku mun zo ne dan mu yi mudarasa abinda ake nufi mudarasa wato karawa junan mu ilimi Malam Ibrahim na jan baki duk kuna kallo ni kuma ina sharhin abinda ubangiji ta Allah ya sa zai iya inda na samu kakarewa ko tuntuban harshe ɗaya daga cikin ku na da dama ya daga hannu dan ƙarin bayani ko kuma inda aka faɗo wani abin da ya ɗaure masa kai ko yake ganin ya iya ɗaurewa wani kai ko shi bai ɗaure masa kai ba ya fito da abin a sigar tambaya dan kuma mu tattauna a kansa kuma sai mu wuce wannan shine abu na farko da nake son mu fahimta sannan abu na biyu kasancewar littafin ba mai wasali bane ba da yawa daga cikin yan uwa wani littafi wanda ba mai wasali bai kan danyewa mutum abin nan wahalar karantawa amma idan mutum da fensir a hannunsa duk lokacin da ake karantawa zai iya wasalce kalmar da yake ganin kila ba dan ya ji ta a karatu din ba in shi zai karanta shi kadai ba haka zai karanta ta ba to kaga daga lokacin da ya wasalce da fensiri wannan zai taimaka masa matuƙa kwarai da gaske ko da ya tashi mai mai littafin a nan gaba shi kadai sannan kuma akwai wani abin da malaman mu suka koya mana yin amfani da shi abin da ake kira daftarul fawaid daftarul fawaid wato ya kasance inda hali in san samu ne mutum yana da wani exercise ɗinsa a gefe guda da biransa duk lokacin da ya ji wata fa'ida wadda kawai gangarowa ta yi cikin sharhi gayar makasuda mutum ya zo da ita sai mutum ya yi kokarin ya ta kayidinta ya rubuce ta saboda wani lokacin za ka ji abu kamar ka fahimta amma bayan an tashi da kwana biyu sai ka ji manta amma da abin da ka riga ka rubuta shi to sai ga ya tabbata kamar yadda ake cewa ma hufiza farra wa ma kutiba qarra abinda duk aka haddace yana iya tafiya amma abinda aka rubuce shi to shine tabbatacce shi yasa ya zanto yana daga cikin mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka bashi littafi abin rubutawa shine alqur'ani mai girma kuma ya zanto yana daga cikin sunayensa alkitab wato rubutaccen littafi dan haka rubutu na da matukar fa'ida idan mutum yana da abin da ake kira daftarul fawaid wanda zai rika kayyade fawaid din da ya ga cewa kila zai bukace su a wani lokaci na nan gaba sannan bayan mun yi darasi din dukkan darasi bayan mun yi shi za mu bar waɗansu 'yan mintuna a baya wanda makasudansa shine tattauna abin da ya zo cikin darasin zan so 'yan uwa da abin da za su kawo na masail ya kasance suna da alaka da abin da ake cikin yinsa ba abin da ba shine aka yi ba don wannan shine ke sa a samu a cike gibin da aka samu kila a cikin karatu fata na ubangiji ta Allah ya mana jagoranci ya kuma arzuta mu kyakkyawan niyya ya kuma sa mu fa'idanta da waɗannan kwanaki da zamu yi ubangiji ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kurakurai ya ba mu ikon kauce musu kai tsaye ba tare da wata mukaddama ba bismillah za ka fara daga inda shi mai littafin ya fara alhamdulillah na hamaduhu wa nasiru bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa qala ash-shaykh muhammad ibn salih al-uthaymeen rahimahullah وأسكنه الله فسيح جناته بسم الله في كتابه أصول في التفسير قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد abin da malam ya fara karantawa ban yayi bismillah abin da ake kira kenan khutbatul haja wadda da ita annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bude dukkan wani abu mai muhimmanci kamar hudubar juma'a ko hudubar idi ko batun dauran aure ko kuma zai wa musulmi wani jawabi wanda yake mai muhimmanci yakan bude jawabinsa da wannan abin da ake kira khutbatul haja to sai dai shi Sheikh Salih bin Uthaymeen Allah ya kansa da gafara bai kawo ba khutbatul haja din kamar yadda take a cikin hadisi gaba daya ya yi amfani da waɗansu kalmomi na ta galibin ta mafiya yawa domin khutbatul haja ta gino kamar haka innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina waɗannan fi'ilai guda hudu su ne a cikin ta nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina to kaga kuma kowanne daga cikin su ana bude shi da nonon ta taron jama'a mai yawa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سيكما وأشهد وتوانا نقول من ذا الله سيغاير أمد دين يتي ونشهد كما يدي يقول إذا نحمده ونستعينه ina fata an fahimta to a yadda suke cikin hadisin haka ake so mutum ya karanta ta me hikimar kan manzon Allah ya amfani da nunun wanda yake magana a madadin kansa da sauran musulmai nan kuma ya magana da ashhadu wato a madadin kansa shi kadai bai wakilci kowa ba malamai sukan faɗi hikima sukan ce nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina godiya ga Allah wani abu ne da yake wajibi akan kowane bawa kan abin da Allah ya wa mutum na ni'ima ko kuma abin da ya jarrabe shi da shi na kishiyar ni'ima domin lafazin alhamd yana nufin wanda ake yabansa dan saboda yana da siffofin yabo din ba dan abin da ya maka ba don saboda ya cancanci yabo yana da sufofi na kamala da bunkasa kamar sifa ta ilimi wanda kishiyarsa jahilci sifa ta rayuwa rayuwar kuma ta dindindin azalan wa abadan wanda baya da farko baya da ƙarshe subhanahu wa ta'ala waɗannan sufofi ne waɗanda suke nuna kamalar ubangiji to kuma akan yabe shi dan kamalarsa ba dan abin da ya maka ba kila ya jarrabe ka da talauci duk da haka zaka ce alhamdulillah tunda yana da sufofi da ya cancanta a yabe shi kuma a cikin talaucin nan da ya jarrabe ka da shi ba haka kawai baki da akwai hikima ko shaka ba akwai hikima ka santa ko baka santa ba tunda ya tabbata cikin hadisi a cikin bayi akwai wanda na arzuta shi wanda da zan talautar da shi da ya kafirce a cikin bayi kuma akwai wanda na wato ainihin wadata shi da zan wato wanda na na talauta shi da zan bashi arziki shi kuma da ya kafirce cikin kowane irin abu Allah ya akwai hikima to kaga hikiman nan ɗaya ce daga cikin abin da ke sa ya tantanta a yabe shi to kaga anan kowa zai yabo na amaduhu kenan wa nasta'inuhu kuma kowa dole ne ya nemi agajin Allah subhanahu wataala an gane ku wa nastaghfiruhu kuma ya nemi gafaran zunubansa domin daga al-ghafru ne al-ghafru shine as-satru a larabci akan ce ghafara yaghfiru ghafran ko gufranan wato satara yasturu nastaghfiruhu bi ma'ana natlubu minhu an yastura dhunubana wa yatajawaza anha muna neman ya lallabe zunubanmu sannan kare kama mu da su wanda wannan kowane bawa haka ya kamata ya zama yana neman haka sawa'un ya faɗa ko bai riga ya faɗa ba sannan wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina dukkan waɗannan wato muna neman tsari tsarin Allah da kariyarsa dangane da sharrin kawo kanmu da kuma munanan ayyukanmu to duk wannan ya zo da nunun amma wajen ashhadu sai zo da wato fi'li mudari'i na mutum daya saboda me saboda shahada wata aba ce da ba ka iya shaidarwa kowane mutum sai dai shi ya shaida shi da karan kansa da haka manzo sallallahu alaihi wasallam akhbara an nafsihi bi annahu yashhadu an la ilaha illa Allah wa annahu rasulullah wa taraka kull wahidin minna an yashhada li nafsihi bi nafsihi kowanne an kyale shi bayo kansa wannan shahada kar in wakilce ka dan kila kai ba hakan kake ba ko kar ka wakilce shi dan kila shi ba hakan yake ba shine hikima da malamai suke faɗa to ya rige min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wato muna neman sharri muna neman Allah ya kare mu daga sharrin kawo kanmu an gane ku anfus jam'i ne na naf to ita kuma naf a cikin alqur'ani mai girma ta kasu kashi uku akwai annafsul mutma'inna wato rai wadda take da tsatsiya ran mummuni kenan sannan kuma akwai annafsu al'ammaratu bisu rai mai umarni da mummunan aiki daga nan gudun sai annafsul lawama to malamai sun yi sabani dangane da annafsul lawama waɗansu suka ce annafsul lawama allati talumu nafsaha inda ma tuqassiru fil wajibat ran da ke zargin kanta lokacin da ta sakaci wajen wajibi waɗansu suka ce la hiya allati talumu nafsaha idza iktarafat as-sayyi'at a takaice dai zance mafi inganci annafsul lawama ta iya zantowa hiya nafsul mutma'inna ta iya zantowa hiya nafsu al'amaratu bisu domin idan albutuma inna ake nufi da lawama to kaga ran mummuni kenan duk lokacin da yayi sakaci da wani wajibi zai zo yana zargin kansa shi da kansa abin da ake kira annaqadu zati yana zargin kansa me yasa nayi kaza me yasa ban yi kaza ba me yasa nayi kaza in abin haramun ne me yasa ban yi kaza ba in abin wajibi ne to kaga annabsul lawama kenan ta wannan bangaren ta iya zama annabsul mutma'inna amma al'amaratu bisu ran da take umarni da mummunan hali rai ta wanda ba mummuni ba idan bai yi wajibi ba baya zargin kansa me yasa ban yi ba amma idan ya wato ainihin bai aikata haramun ba sai rika zargin kansa me yasa ban aikata ba na more nafsuhu talumuhu idza taraka zamban min adh-dhunub aw ma'siyatan min al-ma'asi li'annahu yatalazzazu biha wa yastamti'u biha yakan more ya hole lokacin da ya aikata mummuna aiki to idan bai aikata din ba ya yi fashin aikatawa sai ransa ta rika zargin sa me yasa yau baka je wurin kaza ba me yasa yau baka je dara ba me yasa yau baka je wurin wasa ko wajen wargi iri kaza ba idan nafsuhu talumuhu fi hadhihi an-nahiya daga nan wurin sai ya fahimci cewa a ce zamu iya kasa nafsu din cewa kashi nawa ce kashi biyu kawai an-nafsu mutma'inna da kuma an-nafsu al-ammaratu bis-su to daga nan wurin allawama sifa ce da ta iya zama sifa ta annafsu da mutma'inna ta iya zama towa sifa kuma ta me ta annafsu ma'ana al'amara fi su sannan a lokaci guda annafs ta iya daukan waɗannan sifofi guda biyu yakunu laha shay'un min al-itminan wa ma'a zalika ta'muru sahibaha bisu wato mummuni wanda yake da imanin da ba cikakke ba imanin da bai zame masa katanga daga ayyukan zunubai ba yau zai yi aiki nagari gobe kuma ya yi mummuna ma'ana khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a irin waɗanda suke garwaya tsakanin mummuna da kyakkyawa kaga fi nafsul waqt zuciyarsa ta zanto mutuma'inna lima fiha min al-iman lima fiha min basis al-iman wa min nur al-iman sannan kuma ta iya zantowa annafsul amaratu bisu li'annahu yaghsha al-ma'asi wa yartakibu ba'd al-khataya wa huwa ala ilmin bi annaha khataya ina fata an fahimci wannan to ta nan gurin kaga ashe rai akwai wani bangare na sharri ta tare da ita shine gurgurda yadda take umarnin mai ita da aikata mummuna da haka sai mutum ke neman tsari dan a kare shi daga sharrin ransa hatta la ta'murahu bi shay'in min su shine na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sannan ubangiji ya kare mu daga sharrin munanan ayyukanmu ma'ana mummunan aiki shi ma yana da sharrin sa domin zai haifarwa da mutum ukubar Allah subhanahu wa ta'ala Allah tsare mu to kaga daga namud daga ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai manzo Allah kuma ya karanta ayoyin nan guda uku daya mabudin suratul nisa يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين تكن سورة آل عمران يا أيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تبيوا مبودا سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا daga nan kuma sai can karshe karshen suratul ahzab يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما in ka dauko waɗannan ka hada da abin da muka karanto to shine abin da ake kira khutbatul haja wanda ko zaka bude hutubar juma'a ko darasin tafsiri ko hutubar idi da ita ake so mutum ya rika budewa sai dai waɗansu malamai sun faɗakar suka ce budewa da ita ba wai kullun duk kullun ba fi galibi ahwalika ko fi ba'di ahwalika a wata daya zan yi hudubar juma'a su hudu za ka yi su hudu guda ɗaya sai ka karanta hudubatul hada yadda take dana hudubatul hada kamar yadda take cikin hadisi sauran ukun kuma sai ka garwaya wata rana ita wata rana ba ita ba babu laifi har ba ka barbakar abu zai yana ganin luzuntar ta dindindin ko da wani lokaci baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a al-ityanu biha hinan wa tarkuha hinan akhar ina fata an fahimta to sai ce amma ba
قال فإن من المهم في كل فن أن يتألم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول mumtaz malai ce fa inna min al muhimmi fi kulli fanni yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a kowane fanni lafazin fanni yana nufin nau'i daga cikin nau'ikan ilimi kamar yadda wani lokacin akan ambaci alfannu ana nufin nau'i daga cikin nau'ikan maganganu amma dai annan nau'i daga cikin nau'ikan ilimi jam'in su sai zanto funun من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه wato mutum ya koyi wani bangare na asalan ilimi din wanda zai taimaka masa wajen fahimtarsa idan an ce usul jami'i na asl al aslu wato idan an ce asali a cikin kowane fanni wato wata ka'ida kulliya wadda karshen ta ake karkashin ta ake samun rassa masu yawa to wannan sai mu dauke shi asali a babin tafsiri kamar yanzu mu dauka cewa التفسير بالمأثور أصل من أصول التفسير wato fassara alqur'ani da almasur wanda bayanin su zo nan gaba shine fassara alqur'ani da hadisi ko da maganganun sahabbai ko da maganganun tabi'ai an gane ko ko at-tafsir masalan bir ra'yi al-mahmud wanda yake asali ne daga cikin asali na tafsirai wanda karkashin sa akwai rassa masu tarin yawa kamar su a ce al-ibra bi umumi lafzi la bi khusus sabab hada aslun min usul at-tafsir mu ɗauka cewa babban abin da ake izina da shi wajen fassara aya gamewar ma'anarta ba ba dalilin saukarta ba abin nufi kar mu takaice ma'anar aya akan sababin saukarta eh sababin sauka na iya shiga cikin ma'anar amma kuwa fadin harshen larabcin ya shafi dukkan abin da ya kama da wannan kissar ba lalle kissar aya take magana akai ba to kaga wannan asali ne daga cikin asali gane asalai daga cikin kowane fanni na taimaka mutum ya fahimci fannin وتقريره على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية كما يكسنتي واتو أم fahimtar tashi ya dora ta akan waɗancan asalai wanda bayanin su zai zo nan gaba ta hanyar haka ne ilimin su zai zanto ya gina shi akan usus qawiyya wato shika-shikan ilimi wanda suke masu karfi wa da'a'im rasuka da'a'im jam'i na da'ama da wato asas da da'ama dukkan su abu daya domin asas yana nufin shishiken abu kamar foundation din su kenan da'ama shi ma yana nufin foundation din abu shishiken abu wato kamar gini da kake a kasa dan ka dora na sama akai galibi idan ka zo zaka yi gini tsakanin na saman da na kasan wanne yafi kwari na kasan tun da shi ke daukar nauyi to gwargwadon karfansa gwargwadon irin nauyin da zai iya dauka a sama in kayi shi gwargwadon yadda zai dauki hawa daya to idan ka dora biyu sai ya kare idan ka yi shi gwargwadon yadda zai dauki biyu idan ka tsora na uku sai ya kare amma in ka yi shi uku daidai da zai dauki hawa uku to ka ku ka tsora masa ba zai kare ba to wannan sune da'ama wanda jami'in sa da'aim ko asas wanda jami'in sa usus wato shi cikin abu kenan wa kad kila malai ce an riga an faɗa tun da man hurimal usul man hurimal usul hurimal usul malamai suka yi amfani da wannan kalma dan su nuna muhimmancin lura da asali a cikin kowane fanni wato idan mutum ya tashi karanta tafsiri alal akalli ya kasance ya taba karanta wani littafi na usulul tafsir to sai ya zame masa mabudin tafsiri yanzu kamar wannan littafin ba tafsiri zai koya mana ba zai ba mu mabudan tafsiri ne a hannunmu waɗansu daga cikin mabudan tafsiri ta yadda kai tsaye idan ka buɗe littafin tafsiri ibnu kasir ko qurtubi ko menene lokacin da ake magana kana jin yaran masu tafsiri amma idan baka karanta wani littafi da yake a matsayin makulli ba sai ka ka san littafin tafsiri kana karantawa shi yana magana da yaran masu tafsiri kai kuma baka jin yaran eh kana jin harshen larabci amma masu tafsiri suna da yaran su daban zai zo wani ce al'imra bi umumi lafzi la bi khusus sabab idan baka san wannan kaida ba baka san me yake nufi ba zai zo wani wuri yace al'amru ba'da al-hazri ya'udu ila ma kana ilayhi qabla al-hazri kaga wannan shi ma yare ne in baka san shi ba za ka san me yake nufi ba idan yake maka haza nasu haza mansu kaga duk wannan yare ne mutlaq wa muqayyad di yare ne haza makino haza madani wannan yare ne haza yuhimu ta'arud wannan yare ne waɗannan yaruka na malaman tafsiri sune abinda littattafai irin waɗannan suke kunsa to shine malamai suke cewa man hurimal usul dukkan wanda aka haranta masa fahimtar mabudan ilimi ko wani irin ilimi hurimal wusul to kamar an haramta masa fahimtar wannan ilimin ne ba zai taba sadawa zuwa ga gayar ilimin ba ma'ana wanda bai fahimci shika-shikan kowane ilimi ba to ba zai iya fahimtar wannan ilimin ba duk abin da zai karanta a cikin amma idan ya fahimci mabudansa yanzu kamar mutum ne zai karanta fiqh usulul fiqh na da muhimmanci a wajensa domin akwai alaka tsakanin fiqh da usulul fiqh idan ba haka ba sai mutum ya kasa fahimtar yaran malamai din lokacin da suke magana kawai kila sai zanto abin da zai iya fahimta a daidai wannan babin ko fasalin da ya karanta cikin littafi kaza an fassara masa shi zuwa yaransa to shine fiqhunsa kaga shi a yanzu ilimin sa shine ilimin malamin sa ba zai iya ƙara wani bayani ba doriya akan abin da malamin sa ya faɗa amma kaddara ya karanta wani littafi na usulul fiqh sai aka zo ana yin fiqh akwai lokacin da za a yi fassara sai ta ci karo da wancan asalin da aka koya masa ina fata an fahimta dan abin da yake karantawa na fiqh din reshe ne dan gashi shi kansa sai shine littafin usulul fiqh sai ta san san shi ba ta yi masa ba ta ci karo da wannan ina fata an fahimta to wannan yana da muhimmanci kamar yadda yake yaran malaman hadisi cikin mustalahul hadis idan mutum ya san yaran su da ya shiga cikin littafin yana karanta sai sai ga ya gane a zo a ce maka haza sahihun a hasanun sahihun da ghairihi hasanun da ghairihi a azizun a gharibun mustafizun mutawatirun matrukun da'ifun da'ifun jiddan mawdu'un duk wadannan yaruka ne a ko da wani malami guda ɗaya ko da ka san wancan yare na gaba ɗaya in wani malami yana da yare a cikin littafinsa da yake amfani da shi in baka san shi ba sai ya ga in ka ɗauko wancan yaren ga mamme za ka mu'amalanci littafin sai ka fahimta kamar imamu tirmidhi ce hasanun sahihun kaga ai yaransa ne wannan ba yare ne da dukkan malaman mustalahul hadith ba kai ka san meye hasanun a mustalahul hadith ka san sahihun a mustalahul hadith kuma ya ce maka hasanun sahihun kaga nan ya bayar da kai in baka karanta yaransa me yake nufi da hasanun sahihun ba da sauran dai makamantan wannan to wannan sanin waɗannan mabudai na kowane fanni to wannan shi da ake kira al-usul sai malamai suka ce man hurimal usul hurimal usul sai ce قال ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين تبيين معاني معاني كلام الله عز وجل وقد وضع وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا yace wa min ajalli fununil ilmi yana daga cikin mafi girman fannonin ilimi ajallu daga jalil ne jalil kaga abu mai girma ajallu ya zama mai af'alu tafdil kina kamar karim akram kabir akbar haka jalil ajal wa min ajalli fununil ilmi yana daga mafi girman fannonin ilimi bal huwa ajalluha kar ma ka ce wai daga cikin mafiya girma shine ma mafi girman gaba daya wa ashrafuha mafi darajarsu علم التفسير علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله وان في تفسير حقيقة ننسى شيء بيّن معنون ننزل كان الله مدى وقد وضع أهل العلم له أصولا wato malamai ma'abuta ilimi sun sanya wa shi ilimin tafsiri usulan mabudai kama wada'u li ilmi hadisi usulan kama yadda ilimin hadisi suka sa masa mabudai da makullai wa li ilmi fiqh usulan kamar da ilimin fiqh ma suka sa masa mabudai da makullai to haka ilimin tafsiri ma yana da mabudansa da makullansa eh قال وقد كنت كتبت لمحمد بن سعود الإسلامية فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويتلخص ذلك فيما ياتي yace da can na rubuta wani abu na wannan ilimi na tafsiri dan abin da ya saukaka li tullabil ma'ahid al ilmiya ga ɗaliban da suke karatu a ma'ahid na ilimi da ke karkashin jami'atul muhammad jami'atul imam muhammad bin saud al islamiyya wato akwai jami'a a birnin riyadh mai wannan sunan jami'atul imam muhammad bin saud al islamiyya jami'a ce ta musulunci karkashin ta akwai ma'ahid ma'ahid sune matakan ilimin da ba su kai karatun jami'a ba kamar a ce ma hadu ta'limin lugha da gairin da tsina biha wato kamar cibiyar koyar da harshen larabci ga waɗanda ba su iya ba ko wanda za su koya a karan fari ko ko ma'ahid da suna kanawiyya su wato makarantu na sakandare da ba su kai dai matakin ilimi na jami'a ba to za ka samu yawanci jami'o'in su suna da sakandare ba sai yawa a karkashin su ko a garin da suke ko a wani gari na daban kamar yanzu jami'atul islamiyya a madina tana da darul hadith almakkiya wadda take tana bin jami'atul islamiyya ne kamar sakandare ce karama da babba a haɗe da juna amma tana bin karkashin jami'ar musulunci ta madina komai nata daga can ne da malamai da salari da littattafai da salabar da komai to wannan suna da wannan tsarin a can wurin kaga a kodansu institution karkashin university babba wadda ita kuma tana da wadansu yan makarantu a karkashin ta to yace na rubuta wannan littafin ne na usulul tafsir ga dalibai masu karatu a wannan ma'ahid din da ke karkashin jami'atul imam muhammad bin saud al-islamiyya sai wani sashi na yan uwa suka bukaci an ufrida hafi risala in mayar da su littafi da kenan yana kamar wata hand out sai aka nemi an ufridaha in kadaita waɗannan bayanai fi risalatin cikin dan karamin littafi dan risala na nufin dan karamin littafi li yakuna zalika aysara dan hakan ya zanto yafi sauki wajen mutum ya mallaka wa ajma'a kuma ya fi tattaro mas'aloli na mabudan ilimin tafsiri din fa ajabtuhu ila zalika sai na ansawa wanda ya bukaci in yi haka galibi za ga idan malami ya haka ɗalibansa ne suke neman to ko za a yi kaza ko za a yi kaza to amma ba sai ya faɗi cewa wane cikin ɗalibai na ya ce kaza ba kawai sai ce wani sashi da yan uwa sun bukaci in yi haka ni kuma na ansa musu bukatu su wallahu asal an yanfa biha zaka nake roƙon ubangiji ta'ala wa asal ta'ala an yanfa biha wato amfani yan uwa da wanda za su karanta wato wannan risala wanda asalin sa da handa awus ne kamar muzakkira ce karama sai ce ويتلخص ذلك فيما ياتي م. القران الكريم مت اولا متى نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكه م. ثانيا اول ما نزل من القران ثالثا نزول القران على نوعين سببي وابتدائي رابعا القرآن مكي ومدني م. وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن م. خامسا كتابة القرآن وحفظ وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميل سادسا wannan yana cewa wai zai takaita ne fa zai takaita ne da haka ga abubuwan da zai magana akan su kamar yana faɗa mana su a matsayin kanun labarai kafin ya shiga labaran filla filla na farko mata nazala alqur'anu ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam man nazala bihi alaihi min almalaika yaushe alqur'ani fara sauka ga manzon Allah sannan waye ya sauka da alqur'ani din cikin malaiku dai kenan na biyu menene farkon abin da ya fara sauka cikin alqur'ani mai girma na uku nuzul alqur'ani ala nawa'in alqur'ani ya sauka akan salo biyu sababiyun wa ibtida'i akwai ayoyin da ba haka kawai suka sauka ba sai da aka samu sababi to wannan suna nan daban akwai kuma ibtida'i ayoyin da karan fari dama Allah ya saukar da su ba tare da wani sababi ya faru ba ba wata hatsaniya ba wata tambaya aka zo da ita wajen annabi ba a'a haka kawai Allah ya saukar da su kaga alqur'ani ya kasu kashi biyu akwai ma nazala bi sabab akwai ma nazala kuma bi ghairi sabab wannan zai magana akan sa nan gaba sannan abu na hudu alqur'anu makkiyun wa madani ayoyin da suka sauka a makka da wanda suka sauka a madina wa bayanul hikma min nuzulihi mufarraqan wa tartibul qur'an sannan me hikimar alqur'ani ya sauka kashi kashi dan me ba a saukar da shi kawai gaba ɗaya ba irin yadda aka saukar da a taura ko linjila a sura 114 din izu 60 din gaba ɗaya a saukar da shi gaba ɗaya sai aka rika saukarwa kashi kashi wata rana aya biyar wata rana goma me hikima da mutum zai fahimta ga kashin wannan wa tartibul qur'an sannan jerin alqur'ani jerin alqur'ani ya kasu kashi kashi akwai jerin surorinsa me yasa aka sa suratul fatiha a sama sannan bakara ta bita sannan kaza inda kai ne zaka yi lissafin da sai ka sa ikra a sama tunda ita ta fara sauka sannan sai ka bisa da ya ayyuhal mudassir to amma duk ba a yi wannan ba sai aka sa can wajen karshe karshe na lissafi aka sa fatiha a sama wannan tabi wannan tabi sannan a cikin suratul baqara akwai ayoyin da su suka fara sauka kafin alif lam mim amma sai aka gabatar da alif lam mim zalika kitabu a farko a ali imran ma akwai ayoyin da su suka fara sauka kila kafin wannan a jerin ayoyi da ke cikin kowace sura me hikimar da ke cikin jerin ayoyin to wannan zai bayanin su nan gaba hikimar jerin surori hikimar jerin kuma wato ayoyi sannan kuma jam'ul qur'ani fi ahdi abi bakr wa usmana radiyallahu anhu tara alqur'ani a lokacin abubakar da kuma lokacin usman ta amfana wanda matakai aka bi menene sababin da yasa aka yi tunanin ma a tara alqur'ani a wuri guda lokacin sayyidina abubakar sannan kuma da lokacin usman da amfana duk wannan daga cikin abin da yake da muhimmanci kuma yake da alaka da tafsiri sai ko me at-tafsiru معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه وتكاغا وانشان ابو دبا يدا علاقة التفسير علاقة كيسي اما ابن ديكي دا علاقة التفسير كيسي شي كما شي كانت تفسير me ma'anar tafsiri a harshen larabci da kuma a yaren maganan malamai wa bayanu hukumihi wal ghardu minhu kuma hukuncin tafsiri din za a ambaci nau'ikansa da hukuncin kowane nau'i sannan da manufar yin tafsiri
أه. الواجب على المسلم في تفسير القرآن م. ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي وتكون من واجبي كما da yazo zai fassara alqur'ani me wajiban sa wani matakai ya kamata ya dauka kafin har ya shiga cikin tafsirin alqur'ani dai kenan sannan na uku me take madogarar ka wajen ilimin tafsiri shine zai bayyana almarji fi tafsiri ila ma ya'ti madogarar dan adam idan ya tashi fassara dole ya koma zuwa ga abin da yake zuwa tafi na farko أول ألف, ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن مم.
ف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بم- بمراد الله تعالى في كتاب الله مم.
جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم wannan ita ce makomar tafsiri mafi daraja yayin da zaka fassara alqur'ani ka koma kan alqur'anin kansa ma'ana in na ta fassara wannan aya in nema aya da take da alaka da ita dai in fassara ta da ita eh sannan kuma m- abu na biyu ka fassara alqur'ani da hadisi yayin da wata aya ta daure mun kai in nema wanda hadisi ne zai iya fassara min ita sannan kuma maganganun sahabbai to wajen maganganun sahabbai sai ce la siyama zawul ilmi minhum musamman ma masu ilimin cikin su wal inaya fit tafsir waɗanda kuma suke bada kulawa ta musamman ga tafsiri to a cikin wannan magana ta shi nan sai ba mu fahimtar ba dukkan sahabbai ne suke da ilimi ba tunda ya ce la siyama zawul ilmi minhum musamman ma masu ilimin cikin su wannan ba zai zama suka ba ga sahabbai ko shakka babu idan aka ce masu ilimi ko mai ilimi da marashi wato al'amari da zaka iya kiransa nisbi me ake nufi da nisbi mutumin da ya zama mai ilimi mara ilimi a wani gari idan an je wani gari shine mai shine mai ilimin da haka mara ilimin cikin sahabbai idan an zo cikin mu kam ai shine mufti shine tsari shine komai da komai to amma idan an kwatanta shi da sahabban da suke tangazzaci za a dauka shi ba mai ilimi bane ba dole a cikin akwai waɗanda Allah ya fifita da ilimi akan sauran wanda ko wani abu ya ɗaurewa wani kai a ciki su ake zuwa a tambaya idan ka ɗauki khulafa'ur rashidun idan ka ɗauki Abdullahi dan Mas'ud ka ɗauki Abdullahi dan Abbas ka ɗauki Anas dan Malik duk waɗanda suna daga cikin wanda suka yi fice a ba- a babin ilimi da fatawa tawawun cikin tafsiri ko hadisi da sauransu wanda sun da- sun a- a- shuhuransu da fatawarsu da ilimin su ba za a kwatanta su da su Abdullahi bin Amr bin al-As ko kuma ka ce ma za a kwatanta su da irin su Khalid ibn al-Walid ko ka kwatanta su da wani sahabin da bai kai su ba ina fata an fahimta da haka ma'ana irin sahabban da ko da su sahabbai sun maishe su hujja a zamanin su wanda ne hujja su a tafsiri ina fata an fahimta to shine yake magana maganar irin waɗannan a babin tafsiri tana da kima kwarai da gaske yayin da ka tashi fassara aya baka samu aya da ta fassara maka ko hadisin da ya fassara maka ba to in ka nemi maganar wani sahabi da ta fassara ko ma- musamman sahabin da ya shahara ko cikin sahabbai cewa shi malamin sahabi ne to kaga ya sha bamban da wanda baya da wannan shuhurar cikin sahabbai ina fatan kun fahimci wannan daga nan sai me?
كلام كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم sai kuma wato magangan- maganar manyan tabi'ai musamman waɗanda suka bayar da kula suka kula da da, da karban tafsiri daga wajen sahabbai itanau bi asbi tafsiri an sahaba wanda suka ba da kulawa wajen koyon tafsiri daga wajen sahabbai manyan tabi'ai kenan irin su sa'id ibn al-musayyib ina fata an fahimta irin su Hassan al-Basri irin su Mujahid irin su ah, ah, Ikrima Maula bin Abbas waɗannan manya-manyan waɗanda an san su a fagen tafsiri shi yasa har waɗansu suke mubalaga cewa idza ja aka tafsiru an Mujahid fa hasbuka in dai tafsiri ya zo maka da wajen Mujahid shikenan ba ma sai ka nemi kowa ba kuma wannan mubalaga ne ma'ana banda shi akwai irin su Zaid bin Aslam irin su abul aliya ar-rayahi ma'ana sahabban tabi'an da suka yi shuhura da cewa sun sun koyi tafsiri wajen sahabbai kaga mujahid almadin abdullahi da abbas ne haka ikrama maula bin abbas shi ma almadin abdullahi da abbas ne sa'id ibn zubair almadin abdullahi da abbas ne ina fata mun da ata ibn abi rabah dukkan waɗannan sun yi shuhura a madrasatul tafsir bi makka fi ahdi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu idan ka koma madina ga irin su abul aliya ar-rayahi idan ka koma iraki ga irin su qatada ibnu da'ama as-sadusi da sauransu waɗanda sun yi shuhura da cewa wato ainihin malaman tafsiri ne to su ma wannan ana hujja da maganganun su wajen fassara ayoyin alqur'ani mai girma sai kuma yace me ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق فإن فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغ- اللغوية jamil daga nan gurin idan kama yadda waɗancan makomar ka ta tafsiri sai kuma ma tafsirihil kalimat min al-ma'ani ash-shar'iyya al-lughawiyya abinda kalmomi suke nunawa na ma'ana sawa'un ma'ana ta shari'a ko ma'ana ta lugha kaga wannan na nufin mutum ya ya zanto yana da jari cikin harshen larabci ta yadda da kaji kalma ka san makomarta a larabci in baka san makomar ta ba kana da littafin da zaka koma kai tsaye ya baka ma'anarta da tafarif dinta a cikin harshen larabci sannan ma'ana da ruga da kalma za ta nuna iri biyu ce ko dai ma'ana ta shari'a ko ma'ana ta harshen larabci tsantsa to shine yake cewa fa in ikhtalafa shar'i wal lughawi idan ya zanto in na baiwa wannan kalma ma'anarta ta larabci za ta ci karo da ma'anarta ta shari'a ukhiz bil ma'ana shar'i to kai tsaye ana daukan ma'anarta ne ta shari'a a fasar ayar da ita ba za a ɗauki ma'anarta ta larabci tsantsa ba an gane ko illa bi dalilin yuraddiqul lughawi sai fa yan akwai wani dalili da zai rinjayar man da ma'anar lugha cewa da ita zan fassara ayar ana misali ubangiji ta ala cewa qimus salata wa atu zakat ku tsayar da sallah ku bada zakka mun riga mun sani cewa daga cikin ma'anar lugha ma'ana as-salatu a cikin harshen larabci shine addu'a aqimus salata ku tsayar da sallah sai wani ya zo fassara wannan as-salat din da ma'anarta na lugha tsantsa shine me addu'a yace ai ba wata sallah da ake nufi guda hudu azhar guda hudu la'asar abinda ake nufi addu'a kawai lokacin yayi kawai ka daga hannu kai addu'a ina fata an fahimta sai in ce da shi a wannan ma'anarta ta lugha kenan amma akwai sallah a ma'anarta ta shari'a sallah a ma'anarta ta shari'a wata ibada da ake fara ta da kabbara a kare ta da sallama ta kunshi tsayuwa zama ruku'i sujada karatun alqur'ani tahiyya da tasbih in an ce as-salatu a shari'ance wannan ake nufi to da haka ya kamata duk inda muka ga lafazin as-salatu a cikin alqur'ani mufassara mufassara shi da wannan ma'anar ta shari'a ba wata ma'anar ta tsabar larabci ina ba ta an fahimta ya ja na ga zai iya tambayar ka meye dalilin ka da cewa ma'anar sallah a shari'a shine wannan sai ce dalili na shine hadisi da ya tabbata cikin bukhari wata rana manzon Allah ya zo ya hau kan minbari yayi sallah a gaban jama'a a kan mimbari yake karatun alkur'ani ya ruku idan ya dago zai sujada sai ya sauko daga kan mimbari ya yi sujada sannan idan ya gama sannan ya sake hawa kan mimbari har sai da ya gama sai ce inna ma fa'altu zalika li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati fadin sa cewa li ta'allamu salati ya nuna waɗannan harakat din da yayi min ruku'in ila sujudin wa qira'atin wa tasbihin masmuha fi shari'a as-salat kaga wannan shine hujjata sai kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga baya nufin ku yi addu'a yadda ko ga yanayi abin da yake nufi sallah din za ta ruku'in wa sujudin wa qira'atin wa kaza wa kaza ila akhirih da ka wannan ita ce sallah shari'a kuma ita annabi yake nufi ita Allah yake nufi cikin alqur'ani kaga anan zan rinda yadda ma'anar shari'a akan ma'anar me lugha sai fa in na samu wani dalili a wata aya da ya nuna addu'a din ake nufi ba a nufin ba a nufin wato ainihin a sallah to shikenan kamar Allah ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga Allah da malaiku yusalluna suna yin sallah ko kuma suna yusalluna ala nabi sannan khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim an gane ku kaga a nan gurin sai in ɗauki ta ma'anarta na luga a madadin a ma'anarta na wato ainihin shari'a dan ina da dalili da wasalli alaihim ma'ana addu'a kenan tunda da manzo Allah ya karbi zakka a wajen ali abi aufa shi Allahumma salli ala ali abi aufa wato imtisalan li zalika al-amr al-warid fi tilka al-ayat al-mubaraka min surati at-tauba min surati at-tauba ma'ana dai idan an samu ta'aruzi sai in rinjayar da ma'anar shari'a akan ma'anar lugha sai fa in akwai wani dalili to shine sai in rinja da ma'anar lugha bina'an ala zalika dalil ina fata an fahimta na'am rabi'an anwa'u al-ikhtilaf al-warid fi at-tafsir al-ma'thur wannan yana daga cikin abin da shi ma zamu karanta a babin tafsiri ko da daga cikin abin da ake kira usulul tafsir nau'ikan sabani da malamai suke yi a babin tafsiri za ga sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza to wannan sabanin ana takaice shi kashi biyu da sabani iri kaza da sabani iri kaza duk zai bayanin sanan gaba sai ko me khamisan ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل كل نوع sannan kuma zai zo ya magana akan tarjama ta alqur'ani abinda ake nufi da tarjama ta alqur'ani fadin ma'anonin kalmomin alqur'ani da wani yare kamar ka ce wadduha ina rantsuwa da hantsi wallahi idza saja da dare idan yayi duhu ma wanda aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai ban kwana da kai ba kuma bai jefar da kai ba wannan ba fassara bace ba menene tarjama ce bayar da ma'anoni na kalmomin alqur'ani da wani yare to wannan shine tarjama to to me hukuncin tarjama ya halatta ko bai halatta ba sannan ita kanta tarjama kashi nawa ce wace ce karbabbiya wace ce ba karbabbiya ba duk wannan yana daga cikin abin da wannan littafin ya kunsa
خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين أقسام القرآن من zai magana akan wa- zai zai ba dan takaitaccen tarihin mashahurai cikin malaman tafsiri guda biyar wato guda uku cikin sahabbai guda biyu cikin tabi'ai zai tarajum din su tarajum anan jami ne tarjama tarjama anan wurin ba wai tarjama na fassara kalmar larabci zuwa wani yare ba a'a tarjama dan ba da takaitaccen tarihin kowanne kamar kace Abdullahi dan Abbas shine wani wani cikin abin da bai kusa tsara biyu ba to sai a ce tarjama lahu tarjamatan muktasara an gane ku shine tarajum muktasara daga nan sai me أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه sai kuma kashe kashen alqur'ani cewa alqur'ani ya kasu kashi biyu akwai kasancewar sa muhkam akwai kuma mutashabi to me ake nufi da muhkam me kuma mutashabi tunda Allah ya huwa allazi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat to me muhkam me mutashabi zai bayani kansa sai kuma موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه sai kuma matsayar da malamai tabbatattu cikin ilimi suka yi dangane da azza'ina da kuma azza'ina waɗanda suke batattu su ko matsayin su muna mutashabihi daga lafazin da ake kira al-mutashabih cikin alqur'ani ma'ana meye matsayar malamai game da mutashabih meye matsayar kuma yan bid'a su ne azza'ina fandararru wanda suka kaucewa da farkin gaskiya meye matsayar su su kuma game da al-mutashabih menene ka'idojin da malamai suke bi don fahimtar mutashabih ko kaifa ta'amalu bihi na'am التشابه حقيقي ونسبي to zai zo ya maganar attishabu akwai hakiki akwai kuma nisbi duk wannan bayanin sa zai zo lokacin da za a yi shi insha Allah الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه me hikimar ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ya mai shi muhkam ya mai da shi ko mutashabi kashi biyu din haka
موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك sai kuma muhimmu ta'ar wato abin da ke bada fahimtar cin karo da juna min alqur'ani cikin alqur'ani wa amsalatu zalika da misalai game da haka wato akwai ayoyin da zaka kamar wannan aya ta ci karo da wacce to eh, shin hakikanin gaskiya din ne sun ci karo da juna ko ko meye bayani tare da misalai game da haka wannan shi ma yana da matukar muhimmanci um, a babin tafsiri kamar al- Allah ya ce fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ba wani wanda za a tambaya mutum ko aljan game da zunubinsa amma kuma Allah da kansa ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin lalle za mu tambaye waɗanda aka turo wa manzanni kuma za mu tambaye manzanni sai ya ce ba za a tambaya ba nan ya ce za a tambaya to wannan shine muhimu ta'aruf wato abin da yake bada fahimtar kamar akwai cin karo da juna wato a fahimtar mutum ne zai fahimta ka amma hakikanin gaskiya ba cin karo da juna idan bayani ya zo kansu akwai ire-iren su da misalai da malam zai kawo sai ko me القسم تعريفه أداته فائدته sai alkasam rantsuwa da take cikin alkur'ani me hakikanin rantsuwa sannan kuma menene adatu wato karikitan da ake rantsuwa da su kamar suwa wal fajr kamar sula la amruka innahum lafi sakratihim la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum an gane ko kamar su ta tallahi in kunna lafi dhalalin mubin qalu tallahi in kunna lafi dhalalin mubin insalawukum bi rabbil alamin da sauran makamantansu kasam din da kuma adawat wato abin da ake rantsuwa da shi din sannan kuma fa'ida tuhu me fa'ida da ke cikin rantsuwa duk wannan zamu gane wannan القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب sai kuma abin da ya shafi alqisas wato kissoshi da ke cikin alqur'ani ta'arifuha me hakikanin kissa sannan algharadu minha me manufar kawo kissa cikin alqur'ani kawai Allah ya ba mutum labari me hikimar haka sannan alhikmatu min takrari wato hikimar da ke cikin maimaita kissa bi kisar annabi adam ta zo cikin suratul bakara ta zo cikin suratul al-araf ta zo cikin suratul taha ta zo surori daban-daban kisar annabi musa haka ta zo cikin suratul bakara ta zo cikin suratul araf ta zo cikin suratul taha ta zo cikin suratul shu'ara ta zo cikin suratul qasas ta har wani bangare na suratul ankabut me hikimar maimaita kissa din sannan kuma shin maimai ne bisa ga hakika ko kuma a'a ba tsantsar maimai bane ba akwai abin da yake cikin nan wanda babu shi a can akwai abin da yake cikin can babu shi a can wurin to wannan yana da muhimmanci shi ma a babin tafsiri sannan wa khilafiha fi tuli wal kisri me hikimar wani lokacin a kawo kisar dogo wani lokacin a kawo ta a gajarce wal uslub kuma uslubin da ake amfani da shi wajen kawo kissa din akwai kissa da za ga uslubi ne na tsoratarwa da firgitarwa akwai kissa da kuma za ta canza uslubi me hikima daga nan sai me الإسرائيليات التي أقهمت في التفسير وموقف العلماء منها الإظهار في موضع الإضمار وفائدته مم.
الالتفات وفائدته مم.
ضمير الفصل وفائدته wato zai magana akan zamiri ta'arifuhu me hakikanin zamiri a wurin malaman lugha marji'uhu sannan sai inda zamiri ke komawa shin yana komawa ne ila aqrab mazkur ko ila ab'ad mazkur idan abu guda biyu uku sun wuce a baya sai zamiri ya zo to zamirin zai koma na kusa ne ko zai koma kan na karshe a na nesa sannan al-izhar fi mawdi al-idmar wurin da ya kamata a kawo zamiri na na na na na- na a sai amma sai a kawo suna na zahiri ko wurin da ya kamata a kawo suna na zahiri sai a canja a kawo bamiri al izhar fi mawdi al idmar wa fa'idatuhu me fa'idar da take cikin haka a ilimin balaga ina fata an fahimta kamar ubangiji ta Allah ce fahimta wallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin da sai ce fahimta wallahu fa inna Allah la yuhibbuhum domin tawallau da ma zamiri ne fa inna Allah la yuhibbuhum shikenan amma sai aka cire zamiri sai aka kawo al-ismu zahir me fa'idar da ke cikin haka fa inna Allah la yuhibbul kafirin aka ba su suna na zahiri akwai wannan sannan kuma al-iltifat ko fa'idatu me fa'ida na al-iltifat al-iltifat shine ana cikin magana sai a canza usulin magana kamar kana bayar labari sai ka koma kana khitabun mutum an gane ku to shi shi ma zai zai zai magana akan sa hikimar da ke cikin sa sannan dhamirul fasli me hikimar kawo dhamirul fasli kamar wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan lahiyal hayawan law kanu yalamun wannan hiya din zai amfanin kawo ta nan gurin kamar su zalika huwa al-fawz al-azim asalin zance zalika al-fawz al-azim sai zanto zalika mubtada al-fawz shine khabar din sa al-azim sai zanto na'at ne nashi amma sai aka kawo wani huwa a tsakiya me ya fa'ida kawo huwa din zalika huwa al-fawz al-azim ضمير الفصل kenan to wannan shi ma shine abin da zai magana akan sa na karshe to waɗannan da ababe da ya kawo su sai ya sa musu suna usulun fit tafsiri wato waɗansu mukullai a cikin ilimin tafsiri ba su kaɗai bane mukullan tafsiri waɗansu daga ciki ne waɗanda idan mutum ya sani za su taimaka mishi wajen su jagorance shi ya kwaɗaito wajen wato ainihin sanin saura to daga nan sai yi me القرآن الكريم القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع م.
تقول قرأ قرأ قرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا فعلى, ال- فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى مسلوب وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الف- بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع jami' جامع لجمعه الأخبار والأحكام mumtaz lafazin alqur'an a cikin harshen larabci shi yake so ya tantance mana ma'anarsa takan ce qara'a me ma'anarsa shine ce ɗaya daga cikin biyu ne ko dai qara'a bi ma'ana tala idan mutum ya karanta abu sai a ce qara'a ya qara'u yana karantawa kenan daga nan sai alqur'an ya zanto abin da yake nufi tsantsar karatu qara'a ya qara'u qur'anan daidai da qara'a ya qara'u qira'atan karatu kawai yake nufi amma idan mun ɗauki qara'a bi ma'ana jama'a tara abu shine qara'a akan ce qara'a bi ma'ana ya tara ya qara'u nan ma yana tarawa qira'atan sai zanto tara abu din ina fata an fahimta wato kenan alqur'ani yana da wannan ma'anonin guda biyu cikin harshen larabci ko dai zo bi ma'ana tala ko zo bi ma'ana jama'a shine ce taqulu qara'a qara'an a larabci kakan ce qara'a qara'an qur'anan kama ta kulu gafara gafaran gufranan wato gufran kaga da shi da al-ghafru dukkanin su masdari ne masdari na gafara ya gafiru kamar yadda al-qar'u da al-qur'an da al-qira'a dukkan su masadir ne masadir na wadansu kalmomi na kalmar qara'a ya qara'u yadda ya halatta kace qara'a ya qara'u qur'an to ya halatta kace qara'a ya qara'u qira'atan kuma ya halatta kace qara'a ya qara'u qur'anan duk ma'anarsa ne karatu alkar'u karatu haka alqira'atu karatu haka alqur'anu karatu ko kuma ya zanto alkar'u tara abu wuri guda ina fata an fahimta alkar'u tara abu haka alqira'atu tara abu haka alqur'anu yana nufin tara abu to hakikan waɗannan ma'anoni ba sa cin karo da juna domin lokacin da kace qara'a ya karanta ah ma'ana dai ya tattaro waɗansu kalmomi ya faɗe su لأنه عندما يقرأ كأنه يجمع بين الكلمات وكل كلمة تجمع عددا من الحروف إذا فالقراءة هي الجمع wato karatu din tara abu ne kenan wuri guda ya tattaro harufa ya tattaro kalmomi ma'ana ya karanta ki ina fata mun fahimci wannan to idan muka dauke shi cewa qara'a ma'anarsa tilawa to sai aka ce alquran shine malai ce kaga anan ya zama masdar ne bi ma'ana ismul maf'ul shi alquran din sai zato masdari ne amma wanda ma'anarsa daidai yake da ma'ana ta ismul maf'ul alquran ma'anarsa al-maqru'u kenan abin karantawa almasluhu kenan abin karantawa an gane ku wa alal ma'ana sani in ko muka dauka ma'anar alqur'ani shine jam sai zanto masdar ne bi ma'ana ismul fa'il alqur'an sai zanto ma'anarsa shine aljami' li'annahu yajma'u al-akhbar wal ahkam domin alqur'ani ya kunshi ya tattaro kissoshi na mutanda da kuma hukunce hukunce wato wanda suka shafi addinin musulunci wato da wannan kokarin mayar da kalmar ne zuwa ga asalinta na larabci da kuma kulla alaka tsakanin ma'anar larabci da ma'ana ta shari'a da zai ambata yanzu nan gaba ma'anar ta shari'a fa
wal qur'anu fi shar'i كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ما ليس والقرآن في الشر أما إذا تدرك القرآن أتكين شريعة abin da ake nufi da shi kalamun Allah ta'ala al-munazzal ala rasulihi wa khatam anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to zantan Allah wanda aka saukar da shi bisa ga manzansa kuma cikamakin annabawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratul fatiha wanda aka fara shi da suratul fatiha in ka faro lissafi daga sama al-makhtumu bi suratul nas wanda aka tike shi aka kare shi da suratul nas zuwa kasa kenan wannan shine hakikanin ta'arifin qur'ani idan mutum zai ta'arifin mala ya kawo shi a takaice mutuka kalamullahi ta'ala al-munazzali على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس waɗansu malaman suka yi ta'arifin da ba wannan suka ce yanzu da muka kalli ta'arifin sa zai zama takaitacce ko da yake da ya bada ma'anar da ake bukata sauran ta'arifi da malamai za su ambata kila sukan ganin akwai wata sifa da ya kamata a kawo ta kamar an saukar da alqur'ani litta'abbud ana yin tilawa da shi an fahimta ko mutum zai karanta shi a matsayin ibada a cikin sallah ko a wajen sallah sannan kuma an saukar da alqur'ani lil ijaz dan ai kalubale da shi cewa idan mutum ya isa ya kawo shi to waɗansu sukan yi kokarin fito da waɗannan kalmomi guda biyu a cikin tarihi to amma shi malam sai yake ganin tunda ya bada wata sifa shamila wanda ta kunshi wancan din shine kasantuwar alqur'ani an fara shi da fatiha an kare shi da suratul nas to wannan shine ya bada daman ya zama muta'abbadun bi tilawatihi bi tilawatihi sannan mutahaddan bi aqsar suratin minhu a iyan tahaddi da shike na ayi tilawati wato ba sai ya kawo wancan ba kenan ubangiji ta'ala ce inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani akan ka mutukar saukarwa sannan kuma yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da alqur'ani ya zanto abin karantawa cikin harshen larabci dan mutane su hankalce shi a nan gurin wato ya riga ya bayyana mana ma'anan alkur'ani a lugar larabci da ma'anan qur'ani kuma a shari'a kar ku manta ma'anarsa a cikin harshen larabci tana koma zuwa ga ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ko dai alkur'ani bi ma'ana at-tilawa karatu kenan ko alkur'ani bi ma'ana aljami wato wanda mai tattarowa wanda ya tattaro labarai da abin nan to wannan ko yana koma ne zuwa ga idan ka ce qara'a din ta iya wa kana nufin tala ta iya wa kana nufin kuma jama'a to amma ma'anarsa a shari'a shine littafin Allah da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara da suratul fatiha kuma ya cike da suratul nas na'am sai ce wa qad hamallahu wa qad hamallahu ta'ala hadha alquran alazim min at-taghyir wa ziyadati wa an-naqs wa at-tabdil حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره
malai ce kada hama Allah hama wato ubangiji ya tsare daga alhima ne ko alhimaya alhimaya to shine tsaro ko kariya akan ce hama ya hami an gane ko inna likulli malikin himan wa inna himallahi maharimu ubangiji ta ala ya tsare wannan alqur'ani daga dukkan wani abu na nakasa kamar a ƙara shi ko a rage wani ba zai iya ƙara ba ko ya rage ko ba zai iya canja wata aya da wata ba ba zai iya canja wani harafi da wani haisu takaffala azza wa jalla bi hibzihi ta yadda Allah ya jibinci nauyin kare shi da kansa shine takaffala ya jibinci nauyin kare shi da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bare ce wala kad madat walidhalika madat alqurun alkathira karni daban-daban sun wuce baya a tarihi alqurun jami'in alqarnu shine shekaru masu yawa waɗansu sun haddace su da ɗari waɗansu tamanin shekaru da dama sun wuce baya a tarihi wa lam yuhawil ahadun min a'da'ihi an yughayyira fihi aw yazida wani cikin yan adawa alqur'ani bai taba yin yunkurin ya ƙara wani abu ko ya rage cikin alqur'anin ba aw yubaddil ko kuma yace zai musanya wata aya da wata illa hatakallahu sitrahu fa sai Allah ya keta asirinsa wa fadaha amrahu sai kuma Allah ya fallasa lamarinsa alfadhu shine yawa mutum tonan silili a gane kasawarsa alhatuku kuma shine ketawa mutum suturarsa ma'ana ana ganin shi da kima sai ana ganin shi ko da mai fasaha ne ko mai balaga lokacin da yazo zai kokoyi alqur'ani sai a gane dolo ne sai baya da fasaha ko balaga an fahimta ko ko shakka babu an samu wadansu sun yi yunkurin kokoyen alqur'ani amma Allah bai kyale su haka ba sai da ya fallasa su kamar su musailima wanda shi asali baya inkarin da annabcin manzon Allah kawai abin da yace dai manzon Allah yayi babakire ne su biyu aka turo sai zo shi kaɗai ne shi ya yarda da annabci manzan Allah rikicin kawai dan mai manzan Allah ce shi kaɗai ne shi yana ganin su biyu ne in manzan Allah na da qur'ani shi ma yana da nashi wahayi in manzan Allah na da mala'ika jibril da ke zuwa wajensa shi ma yana da wani mala'ikan sa sunan shi rahmanu shikenan yaje shi shiro abubuwa shi ma ya kawo su wallaki ma ke lakima wasare dati sarada ihalatan wasamina wa a matsayin wal'adiyati dabha falmuriyati qadaha falmughirati subha to amma kaga daga jin kalmar ba ka san cewa kawai dai wani mutum ne wanda shaki kawai in ba haka ba a Allah ki ma tilaki asari dati sarja wato da masu tuka to matukar tukawa wallahi ma ti luquma da masu tura noma matukar kaga ya halatan wa tsamina wata nomar an hada ta da mai an yi mai ne kaga wannan ai ba kwarani bane kaga lokacin da ya wannan sai mutanen su suka ce gaskiya ƙarya kake wannan ba qur'ani bane ba su da kansu kace karya kake wannan ba qur'ani duk yunkurin da wani zai ya kawo alqur'ani ko ya koyi hisar da Allah ya fallasa yace wa qad wasafa Allah ta'ala وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب.
الله يصفه القرآن بصفه في وسائل النوى، ودن نون القرآن وبركته إلى البركة. albarka shine alkhairin sa yana da tarin yawa wa ta'sirihi da tasirin alqur'ani a zuciyar wanda yake sauraron shi yayi imani da shi da sauran su tunda gashi Allah ya nuna inda za a saukar da shi akan dutse da dutse ma ya kirkece law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah to kaga tasirin sa wa shimulihi da yadda alqur'ani ya game kowane bangare na rayuwar dan adam ba inda alqur'ani bai shafa ba alakar ka kai kadai da alakar ka ta aure ga alakar ka ta bashi ga alakar ka ta jingina jingina da bashi da alqur'ani yayi magana akai sauransu ya shafi komai tunda aka ce masa tibyanan li kulli shay wa annahu hakimun ala ma qablahu min al-kutub kuma shi yake yin hukunci kan littafan da suka wuce hakim anan bi ma'ana nasir ya shafi dukkan littafan da suka wuce kafin duk wani littafi da ya wuce a baya to alqur'ani zai gaskata shi dan a karbe shi ko kuma yake gaskata shi da alqur'ani da bai magana akan shi ba kaga bai zama littafi da ya wuce ba wanda kuma alqur'ani magana kansa to ya kawo labarin sa sannan kuma ya shafe shi ta fuskar hukunci قال الله تعالى قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال قاف والقرآن المجيد فتن سوى من باك سبعا من المثاني guda bakwai min almasani ma'ani abin da ke nufi saba'a min almasani ay saba'a ayatin min almasani mun baka waɗansu ayoyi bakwai min almasani daga cikin alqur'ani an gane ku wal qur'an alazim sannan mun baka alqur'ani mai girma me yasa muka ce saba'an ana nufin saba'u ayat dan saboda ya nuna cewa tunda aka ce saba'un ba a ce saba'atun ba ya nuna cewa al-ma'dur din mu'annas ne domin ga ka'ida ta larabci lamba wajen kidaya abu daga uku zuwa goma in abin namiji ne ina fata mun fahimta za a kawo ta'u ta'anis a cikin lamba din kamar an ce salasatu a kalamin arba'atu a kalamin khamsatu a kalamin sittatu a kalamin da ana kawo ta'un a cikin me a cikin lamba din saboda al-ma'dud din ya zama me muzakkar kaga a kalam jami'i ne na me na kalam amma idan al-ma'dud din ya zanto mu'annas ne to sai a cire ta'un ina fata an fahimta kamar misali kace sayyara kaga sayyaratun wannan mu'annas ne ko muzakkar to kaga ba za ka ce salasatu sayyarat ba sai dai salasu sayyarat arba'u sayyarat khamsu sayyarat sittu sayyarat ila akhirih har zuwa ashru sayyarat saboda ma'adud din ya zo me mu'annas to da haka sai ka cire ta'un a cikin lamba din amma idan ma'adud ya zanto muzakkar to sai ka kawo wannan ta shine ibnu malik ya cewa salasatun bitta'i qul lil ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara ma'ana dukkan abin da yake daga salasa zuwa goma in dai namiji ne to zaka sanya ta'u ta anis ina dan gurin shine sa Allah ya sakharha alaihim sab'a layal wa thamaniyata kaga ayyam jam'i ne na yawm yawm muzakkar ne zaka zaka ce samaniyata amma layal ko jam'i ne na lailatun lailatun ko mu'annas zai haka ce zaka ce sab'a layal to atina ka sab'an min al-masani ba ce sab'atan min al-masani kaga nuna sab'an kaga sab'a ayatun kenan ina fatan kun fahimta tunda aka cire ta'un ya nuna ayoyi ake nufi wato mun baka ayoyi guda bakwai min al-masani wal qur'an al-azim al-masani din wato suratul fatiha ko kuma shi al-qur'ani kansa akan kira suratul fatiha da suna al-masani kamar yadda yazo cikin hadisin bukhari na hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla an gane ku yace hiya sab'ul masani wal qur'an al-azim alladhi utituhu lokacin da manzo Allah ya ce da abu sa'id ibn al-musalla zan koyi zan sanar da kai wata sura mafi girma cikin al-qur'ani kafin ka fita daga masallaci da ya tashi fita sai ya koya masa suratul fatiha a matsayin ita ce sura mafi girma ma'ana mafi daraja kenan kuma ya sa mata suna as-samaul masani sannan kuma Allah da kansa ya ambaci alqur'ani gaba ɗayan sa a matsayin masani cikin wato ainihin suratul zumar Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله ما له من هادي to kaga almasani suratul fatiha sannan almasani alqur'ani gaba ɗayan sa laqad atina ka sawan min almasani da haka kaga siffanta alqur'ani da cewa almasani ne wannan sifa ce daga cikin sifofin sa sannan alqur'an alazim suna ne daga cikin sunayen sa azim din kuma ya zama sifa daga cikin sifofin sa to shine malamai suka ce gane cewa alqur'ani masani me ake nufi da masani masani abinda ko dai abinda aka ambaci ababai biyu a cikin sa aka ambaci sama da kasa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم da yace was sama'i zat ar-rajul sai kuma ce wal ardi zat idan aka ce wal shamsi sai kuma wal qamari haka za a ambaci ababai ne me kishiyoyin su ya zama masani din kenan ko ko masani abinda ake yawan maimaita shi abinda ake yawan maimaita karatun shi to sanyawa alqur'ani suna masani kamar ana sallata mana cewa mu yawaita karatun sa tunda ana son a rinka yawan karanta shi sanyawa suratul fatiha suna masani wannan kam duk cikin alqur'ani ba sura mafi rabo wajen yawan karantawa irin wa irin suratul fatiha babu sura take cin rabo mai tsoka wajen a yawaita karanta to wannan shine masani din abinda ake yawan karanta shi sannan sanyawa alqur'ani suna al'azim mai girma wato wannan na nufin cewa yan abu ya zama mai girma idan ka shiga inuwarsa kai ma sai girman ya shafe ka to ma'ana idan al'umma tana son ta samu girma sai ta yi riko da abin da yake mai girma tilawatan wa tafahuman wa amalan fa yasri ilaiha ko fa tasri ilaiha tilka al'azama alqur'aniyya wannan girma na alqur'ani lokacin da kake yawan karanta shi kana kokowar fahimta ma'anarsa da aiki da shi sai kai ma ka samu wannan girman sakamakon karatun da kokowar fahimtar da aikin idan ko mutum ya ki karantawa ya ki fahimta ya ki yin aiki da shi to kaga ya rasa me ya rasa girma din to shine hikimar mutum ya gane sufofin na alkur'ani aha qaf wal qur'an al majid lafazin alkur'an da kun san shi abinda ake nufi da al majid ma'ana kasirul khairat kasirul barakat abinda yake da yawan alkhairai kuma yake da yawan albarkoci shine almaji abinda yake mai girma ke na'am وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب مم.
وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون abin da yake nufi da nan gurin shine mu dauki kalmar mubarak a matsayin sifa cikin sifofin alqur'ani an ce masa mubarak shi lafazin mubarak mai albarka wato da asalinsa daga albirkatu ne albirkatu a cikin harshen larabci tafki ko katar rami to yana da miza guda biyu miza ta farko yawan abin da ke cikin ruwa sannan miza ta biyu kasancewar ruwan baya gudana to haka alqur'ani albarkatun suna da yawa kuma dawwamammu ne waɗanda ba sa gushewa shi yasa aka sa masa suna littafi mubarak to tunda yana yawan alkhairai gurgudan karatunsa gurgudan abin da tsinsa gurgudan alkhairan da mutum zai samu shi yasa manzo Allah ya ce wanda ya karanta shi ko na harafi dinan lada goma kaga ya albarkace ta kawo haka to abin da yake so mu gane da cikin wannan sifanta alqur'ani da mubarak kitabun anzalallahu alayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wato dan mutane su lura da ayoyinsa su yi tadabburi wato kowace aya mutum yana kokarin fahimtar ma'anarta wale ta zakar ulul albab ko ma abuta an kulla su dauki izina game da shi da haka idan mutum an yi masa haihuwa ko ya ci jarabawa ko ya samu wani abu na farin ciki galibi a larabce mukan taya mutum murna idan mun tashi me muke faɗa a larabce nake nufi ba da hausa ba abinda aka sa faɗa din shine mabruk ko ba haka ba mabruk har ma laraba da haka suna rubuta alfa mabruk ko alfa alfa mabruk wanda yake kuskure ne a larabci domin mabruk abin da yake nufi wurin sun kayawar rakumi garkin rakumi kenan amma ya kamata a ce mubarak idan kana so ka cewa mutum haka sai ka ce mubarakun fi mai mubarakun ko mubarak kadai kai ya larabci kawai da da har larabcin a rubuce a baki da haka suke faɗa yana faɗa mun da da haka Allah ke ce yace kitabun anzalallahu ilayka sai ce me mubarakun bai ce mabrukun ba liyadabbaru ayati ya mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wajen liyadabbaru ayatihi malamai sukan tattauna ma'ana dukkan ayoyin alqur'ani ana bukatan kai musu me tadabburi to me amfanin kai tadabburi din dan ka fahimci ma'ana to wannan ita ce hujja na cewa ashe kenan duk abin da ke cikin alqur'ani yana da ma'ana har su alif lam mim suna da me suna da ma'ana ka ha ya ayyin sa suna da ma'ana domin da ba su da ma'ana ba za a ce mutum yayi tadabburi ba tunda Allah ce li yadabbaru ayatihi ayoyinsa gaba ɗaya Allah ya yi istisna'in wata aya banda wata ya yi istisna'in wata kalma ko wani harbi banda wani jami'u ayatihi jami'u hurufihi jami'u kalimatihi li yadabbaruha wa li yatadhakkara ulul albab kalmomi kamar su huruful muqatta'a wato um, alif lam mim da sauransu ba za ka ce idan an ce alif lam mim ga abin da suke nufi ba a cikin yare na larabci ko na makamancin haka sai dai dan adam zai san cewa ai alif da lam da mim wannan harufa ne daga cikin huruful hijaiyya guda 28 to sanin waɗannan suna daga ciki wato isharar ce cewa alqur'ani kalmomin cikinsa an gina su ne daga ɗaiɗaikun harufan da laraba suke amfani da su alif da lam alifin ba'un ta'un zuwa ƙarshe wannan harufan da su aka gina kalmomin alkur'ani da su ashe ya zama abin da ke nuna mu'jizarsa a ce ku kawo irin sa ku kasa tare da cewa da yaran ku ne da harufan da kuka sani inda waɗansu haruffa ne waɗanda ba ku sani ba aka kawo alkur'ani da shi da idan ba ku iya ba da ba zai zama an kure ku kurewar da za ku ji kunya ba amma a kawo shi da abin da yake asalin harfan da kuke magana da su ku kasa to wannan shi ke nuna mai mu'jiza dinsa da kasancewarsa ga garba da littafi wa hadha kitabun anzalallahu barakum fattabi'uhu wa taqulu alakum turhamun ya kuma ce bai وقال إنه لقرآن كريم وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال وأما الذين وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله جميل أبين كون كيسو كفهنتا cikin wadannan ayoyin kullu alaka tsakaninsa da da'awar da yi ya ce wa qad wasafa Allah ta'ala bi awsafil kathira Allah ya sifanta alqur'ani da sufofi masu yawa ko tadullu ala azamati wanda suke nuna girmansa wa barakatihi da albarkarsa wa ta'sirihi wa shumulihi to sai yake kawo ayoyin da suke nuna haka me ke nuna albarkar alqur'ani kitabun anzalallahu alayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'u me ke nuna azamatihi da Allah ce wal qur'an al majid wal qur'an al azim ko ba haka ba innahu la qur'anun karim me ke nuna tasirin al qur'ani da Allah ce inna hadha al qur'ana yahdi kasancewarsa yana shiryarwa ya nuna yana da tasiri ke yahdi lillati hiya aqwam da yawa da kai larabawan da jishi suka yi ba manzon Allah na karantawa suka yi imani ba wai da awaye ne musu ba ga kuma aljanu da suka zo manzon Allah na cikin karatu a cikin sallah kaga la yuwajjihu qira'atahu ilaihim amma lokacin da suka ji kuma suka shiryu har suka ji suka fara wa'azi inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim yana da tasirin sa wanda manzo Allah bai ma san sun ji karatun sa san musulunta ba sai da aka sokar musu da qul uhiya ilayya annahu sama nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusuli fa amanna bi wannan yana da tasirin sa sannan abin da yake nuna tasirin sa da Allah ce law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an da a ce dutse aka saukarwa da kaga dutsen nan yana mai kaskantar da kai mutasaddian ko ma ya tsatsage min khashiyatillah saboda jin tsoron Allah min anan gurin sababiyya ce ai bi sababi khashiyatillah ta'ala wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun sannan me ke nuna wato wa annahu hakimun ala ma qablahu min al-kutub da Allah ce wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana li abin nan wa anzalna alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi muhaiminan alayhi ya nuna cewa hakimun ala ma qablahu min al-kutub ma'ana dai abin da nake so ku fahimci waɗannan ayoyi da yana kokarin kafa hujja ne kan me da'awar da yayi a bayan cewa alqur'ani yana da kaza yana da kaza to dukkan ayoyin da suke nuna haka gashi daga cikin tasirin sa abin nan mammane yana kara musu imani fa amal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabsirun kaga tasirin alqur'ani shine ziyada da imani wa amma allazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsun ila rijsihim wa sannan kuma abinda ke nuna simoni na alqur'ani ya tafi kowa da kowa da Allah yace da manzo Allah wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balag kace an yi maka wahayin wannan alqur'ani dan kai gargadi da shi ga su larabawa da kake tare da su wa man balaga da kuma duk wanda alqur'ani ya kai gare shi duk wanda ya ji labarin alqur'ani shi ma wato ya zama abin da kaga alqur'ani nuna gamamman littafi ne da ya shafi dukkan duniya shi ne abin da ke nuna shumur din na wato ainihin alqur'ani mai girma sannan kuma abin da ke nuna daga cikin abin da ke nuna shumur wa nazzalna alayka kitaba tibyanan li kulli shay wato an saukar da wannan alqur'ani dan ya zanto bayanin kowa bayanin komai da komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin akwai kisa da ake kawo cewa Sheikh Muhammad Abduhu wani malami a Misra ya mutu wadansu shekaru masu yawa baya wani kirista ya zo ya same shi ya ce da shi eka guda ta alkama idan an shuke ta to adadin shuri nawa za mu samu na gurasa idan an zo an yi amfani da wannan alkamar wajen yin gurasa tunda ka ce an saukar muku da alkur'ani kuma bayaninsa ya shafi komai kawo min wannan cikin alkur'ani eka guda ko goma ko eka biyu ko eka hudu ta alkama za ta bada turi na wani gurasa ita ga Muhammad Abdu yasa aka kirawa masa wani mai gidan biredi sai ya tambaye shi kamar eka guda ta alkama ta kan yi biredi guda nawa ita ai dai za a yi gurasa mai girma iri kaza to za a samu gurasa iri adadi kaza in ko kaza ce za a samu kaza sai ce ba alqur'ani ne ce ka kawo mun maka ka kirawo mai abin nan ai alqur'ani ne ce fasalu ahlal zikri in ku yace wannan kuma yana cikin ahalin zikiri a wannan babin nashi yace ai qur'ani da kawo maka har yanzu ban je nesa ba qur'ani ta yi fasalu ahalin zikiri ka tambaye na ban sani ba ne kuma sanin da ba ahalin zikiri kuma ga an saka samu ka ga zama tibiyana li kulli shay sai kuma yace wal qur'anul قال karim والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة مم.
قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد yake cewa alqur'ani shine mabubbuga ta shari'ar musulunci wadda aka aiko manzon Allah da ita gaba ɗaya zuwa ga mutane tunda Allah ce tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira mahallu shahid da aka ce an saukar da alqur'ani liyakuna lil alamin nazira dan ya zanto wato mai gargadi ga dukkan halittu mutane da aljanu gaba ɗaya maza da mata fi kulli zamanin wa fi kulli makani a kowane wuri a kowane gari a kowane zamani tun daga lokacin da aka turo manzon Allah ila kiyamis sa'a alqur'ani shine tushe na shiriyar dan adam wato shine mabubbuga na abin da ya shafi rayuwar bil adama sannan kuma gashi Allah ya ce kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur kaga lafazin annas anan ya shafi kowane jinsi na mutane farare da bakake makiyaya da yan boko da yan kauye da yan binni kowa litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur da alqur'ani ne zaka samu dama fitar da su daga cikin duhu zuwa ga haske bi izni rabbihim ila siratal aziz al-hamid Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wato zuwa ga tafarkin ubangiji wanda shine al-aziz ba abin da ke gagara sa sannan shi da alhamid wanda ya cancanci a yabe shi saboda sufofi na kamala kuma shi ne Allah da yake mallakar sama da ƙasa wa wailul lil kafirin min azabin shadid azaba ta tabbata akan kafirai da yake nufi akan kafirai akan wanda ba su yadda ba da cewa alqur'ani ya fitar da su daga duhu ya kai su haske so sun gwammace su zauna cikin duhu din ba za su shiga cikin haske ba kaga duk wanda bai dauki alqur'ani a matsayin shiriya ba kaga bai yadda ba alqur'ani cewa yukhrijun nas min zulumati ila nur ko kuma wanda ya yarda da shi ta wani bangare bai yarda da shi ta wani bangare ba kamar yace ya yarda da alqur'ani a cikin duk abin da alqur'ani zai magana na aqida da kuma abin da ya shafi rayuwar mutum shi kadai tsakanin shi da mahaliccinsa wato fatinar abubuwa tsakaninka da mahaliccinka amma baka yarda ba alqur'ani ya shiga cikin rikicin ka kai da wani rikicin gona ko na gida ko na floti ko in ka zalunce shi ko ya zalunce ka mu'amala na rayuwa bai yarda da alqur'ani ba to kaga shi ma bai yarda da shi ba gaba da tunda Allah ce a fato minuna bi ba'd kitabi wa takfuru bi ba'd ma'ana da alqur'ani shine tushen rayuwa gaba da amma tura suka zo suka yi mana wayo suka kyale mu da abin da ake kira al-ahwalu shakhsiyya rikicin gado da aure an yarda da alqur'ani mai girma aje ai tai wannan tun su gwamna lugha har yau duk ana tai amma wani ya saci dukiyar wani wani yayi kaza da wani wani yayi kaza da wani nizamul uqubat nizamul jinayat wanda suka ce a'a wannan yayi tsauri da yawa suka kawo mana nasu da dabarun su suka kyale suka ce alqur'ani to kaga wannan ba karaman illa bace ba dole musulmi ya dauka cewa a zuci alqur'ani ne yafi cancanta yayi magana akan kowane bangare na rayuwar dan adam ko da musulmi ko sun samu kansu a cikin wani raunin da ga wani fage na rayuwa amma ba alqur'ani ne yake gudanar da shi ba amma a zuci a aqida su rinka jin alqur'anin ne yafi cancanta wannan tsarin sunan shi zalunci kuma larura ne kuma suna tunanin yaushe Allah zai kawar da shi dan ya kawo wanda ba shi ba to wannan mutum ya dauki alqur'ani a matsayin masdar kenan na shari'a sai ce wa sunnatul nabi وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم haka kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masdar tashri' aidan ita man bubbuga ce ta shari'a kamar da alqur'ani ya tabbatar shine kamar qarrarahu alqur'an tunda Allah ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah wannan ya nuna man lam yuti'ir rasul fa lam yuti'ir Allah kenan tunda Allah ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah kishiyar wannan zance shine me man lam yuti'ir rasul fa lam yuti'ir Allah duk wanda bai wa manzo Allah bai ba to kamar bai ba Allah ba kenan kwata kwata sannan kuma yace wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina wanda ya saba Allah da manzansa bai ce ba wanda ya saba Allah kadai wannan na nuna cewa dole ne hadisi hujja ne wanda duk ya dauki hadisi ba a matsayin hujja ba ko yayi inkarin sa to alal hakika imanin sa da alqur'ani ba zai masa amfani ba wannan imanin baya da tasiri wajen kai shi aljanna ko tsamar da shi daga wuta har sai lokacin da ya yadda da hadisi kamar yadda ya yadda da alqur'ani tunda manzo Allah ya ce laqad utitul qur'ana wa mithluhu ma'a kuma Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu na taba jin wani dan qur'ani yau da yace to ai wannan ayar tana magana akan fai'i ne akan fai'i ake magana wa ma afa Allah ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min qaidin wala rikab ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله يجزي اللقاء kaga siyakin ari yana magana akan fai idan manzon Allah ya baku fai'i ku karba idan ya ce ba zai baku ba kuma shikenan sai ce wannan sababin saukar ayar kenan a nan gurin asalin tafsiri zai fa'idantu mutum sababin saukar ayat ta zo ne akan me faidi lakin na ibrata bi umumin lafzi la bi khususin sabab sai dai ana fassara aya ne daga mamman ma'anar ta larabci ba takaitaccen sababin ta ba sababin ya shiga ciki ko shakka babu sannan duk wani abu ire iren su ya shiga ciki dan har zuwa tashin kiyama don idan ka ce haka ba to ai sai a dauke alqur'anin gaba daya ajiye gefe guda ba za a aiki da shi ba a ce duk lafazin kitabi da ke cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum da ne da kai da munan ake ko da sahabbai su ne wanda suke da rai suke numfashi lokacin da aka ce idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum kace wannan zamirin da waɗanda alqur'ani sauka ake magana da su ake hadirina amaman nabi sallallahu alaihi wasallam ga su a zaune idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq duk da su ake kaga anan gurin zai ce a'a ya shafe su kuma yayi me to haka wa ma atakum الرسول فخذوه وما نهاكم يا شافيزو يا شافيمو ko ba babin fai'i ba babin komai da komai ina ba dan fahimta a babin kowane irin abu ya shafi kowa da komai shi yasa hadisi ya tabbata cikin musulun lokacin da Abdullah dan Mas'ud yayi da'awar cewa duk mace wadda take aske gashin gida Allah ya tsine mata haka duk wadda take kankare haƙori dan ta yi wushiriya ita ma Allah ya tsine mata sai wata mace ce karkaiwa Allah ƙarya na karanta alqur'ani daga farkon sa har ƙarshen sa ban ga inda Allah ya tsine waɗannan ba yace a ba karanta ba inda kin karanta da kin ga wajen tace na karanta yace to a cikin abin da kike karanta ba ki karanta fadin Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu tace na karanta ce a to Allah ya ce abinda manzon Allah ya kawo ku karba ma'ana manzon Allah kuma cikin hadisi ya la'anci matan da suke haka Allah kuma ya ce abinda manzon Allah zo da shi a karba yanzu Allah ya goyi bayan waccan la'antar kenan sai ta fahimta ta saki sai eh gaskiya haka ta saki a ce fahimtar waɗanda suka riga ka fahimtar alqur'ani ta nuna alqur'ani ya shafi kowa kowane zamani da kowane lokaci to dan me wani zai zo ya ce a ai wannan ayar ba ta nufin rike hadisi dan abinda take nufi fai'i kadai ina fada mu yanta ansar da zaka bashi shine wannan abin da muka kamanta ko kuma sauran waɗansu ababen da Allah zai maka fatahi da su a matsayinka na mai da'awa ma'ana dai wajibi ne bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce wa mata kuma rasulu fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu sannan Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah to ku bi ni wannan yana daga cikin abin da kwanaki cikin watan Rabiul Awwal ne wata lacca ya jawo rikici akai na ce a Qur'ani akwai balaga mai yawa da Allah ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna san Allah ku bi ni wato abuwa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce ba qul in kuntum tuhibbuna Allah fa ahibbuni ku so ni babu inda wani fi'il al-amr yake cikin alqur'ani daga farkon sa har karshe inda Allah ya ce a so manzon Allah sai aka ce ka gani ko ai izala da rikici wai yanzu ma san manzon Allah bai wajibi da sai a magana ce ta ilimi ba fa ne kar a so su ba wajibi ne san manzon Allah ko mutum ba zai taba shiga aljanna ba sai in yana san manzon Allah amma Allah bai yi umarni ba da maganan so sai maganan biyayya saboda ba duk wanda kake so bane kake bi shi saboda inda an yi maganar so da wani kawai sai zauna baya bin manzon Allah amma yana son shi irin yadda Abu Talib yayi a tarihi an samu mai san manzan Allah irin Abu Talib amma yayi wa manzan Allah biyayya shin wannan soyayya za ta yi masa amfani gobe kiyama ba za ta tsamar da shi daga wuta ta kai shi aljanna ba to cikin hikimar Allah Allah bai ce ba ku so ni sai sai ce ku yi ne ku bi ni fattabi'uni dan muhimmin abu shine biyayya amma san manzan Allah a cikin zuciya wannan wani abu ne wanda yake taqtadhihi at-tabi'a wa illam ta'mur shari'atu bihi ɗabi'a ma za ta sa ka so shi ko da shari'a bata ce ka so shi ba da akwai kafiran da suka so shi ba dan shari'a ta ce ba sai dan yana da halin da dole ka so shi in ka karanta tarihinsa shi yasa wani yake cewa shahidal anamu bi fadlihi hatta al-ida wal fadlu ma shahidat bihi al-a'da'u hatta yan adawa sun yadda yana da falala yace to ba ko falala a duniya a wato ba ba abin da yafi alfahari a duniya a ce yan adawa ka su soka su faɗi falalanka to ya fi masoyi dai idan masoyi ya faɗa za a ce me yasa ya yabe ka soyayya amma idan maki ya yabe ka to ya faɗi gaskiyar abin da kake da shi kenan to wannan shine halin da manzo Allah ya samu kansa a ciki yan adawarsa sun yabe shi sallallahu alaihi wasallam wato ba taɓa samun mutumin da aka yi ijma'in son shi ba irin sa sallallahu alaihi wasallam daga bangarorin musulmai daban-daban ba daga ɗaiɗaikun su ba amma kowane bangare manzo Allah na da masoya cikin yahudu cikin nasara cikin abin nan amma wanda suka rabota da abin nan shine wanda bayan sun so shi kuma sai su yi imani da shi amma wanda suka so shi ba su yi imani da shi ba suka so shi sun yi imani da shi amma ba su bi shi ba kaga babu yadda za su قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم gaskiya wannan ba karamar hujja bace ba wajen nuna wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim babu yasi gaban goma na to to ci gaba أولا نزول القرآن نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه أربعين سنة على المشهور عند أهل العلم وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم وهذا السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك sai magana saukar alkur'ani yace alkur'ani ya sauka a karan fari da ya sauka ga manzon Allah fi lailatul qadari a cikin daren lailatul qadar fi ramadan wato cikin watan ramadan kamar da Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr shi lafazin al-qadr yana daukan ma'anan kaddara kamar da yake faɗin kaddara da Hausa kaddara abu to kaddara abu kuma shine tsara shi bisa ga siffar da kake so ya kasance kamar yanzu mai ginin gida lokacin da ya kai shi ga architecture ya zana kaga ya kaddara shi ne yadda yake son ya kasance ɗaya daga cikin ma'anonin kaddara abu kenan to bambanci tsakanin kaddara ta dan adam da kaddaran ubangiji shi ubangiji idan ya kaddara abu yakan faru ne gwargwadon yadda ya kaddara shi ba ragi ba kari amma dan adam fa ba lalle bane abin ya faru ma ballantana ma abin da zaka iya kaddara abu kana son ya faru daga baya bai faru ba zaka iya kaddara shi ya faru amma ya faru ba a siffar da ka kaddara shi a karan faru ba to idan muka dauki alkadaru a matsayin kaddara to wannan ɗaya daga cikin ma'anonin take ko kuma ya zanto alkadaru abin da yake nufi asharaf mutunci sai zan to lailatul qadar wato dare na mutunci dare na daraja daren da yake da daraja akan sauran darare shine lailatul qadar kenan ina fata mun fahimta idan ko mun dauke shi a matsayin daren kaddarawa to sai zan to wato kaddarawa a wani zango daga cikin zangogi na kaddarawa dan ubangiji ta'ala ya kaddara abin da zai faru a duniya tun kafin faruwar ta amma kuma kowace shekara ana kaddara abin da zai faru a cikin ta a daren lailatul qadar ina fata mun fahimta kuma Allah ya kan labarta wani sashi na abin da zai faru ga mala'ikunsa shine hikimar cewa wato inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ake rarrabe dukkan wani al'amari tabbataccen faruwa wato kaddara abin kenan kaga kenan akwai at-taqdirul am akwai kuma me at-taqdirul khas at-taqdirul am abinda Allah ya kaddara zai faru a duniya tun kafin faruwarta wannan ya tabbata cikin hadisi Allah ya kaddara kuma ya sa alkalamin kudura ya rubuta abin da zai faru a duniya tun kafin halittar sama da kasar shekara dubu hamsin wannan ta kadir am amma kaddara abin da zai faru kowace shekara wannan ya timu filin da kadari wannan ya zama mai takadirul kha fiha yufraqu kullu amrin hakim amra min indina inna kunna muslimin ma'ana a wannan dare ne aka saukar da alqur'ani sannan shahrul ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan wannan duk yana magana da saukar da alqur'ani wato daga allahul mahfuz zuwa ga wato baitul izza fi sama'id dunya an yi wannan ne a cikin watan ramadan kuma a cikin daren lailatul qadar din da ke cikin watan ramadan ne amma saukar da alqur'ani daga baitul izza a saman duniya zuwa ga manzon Allah wannan kan cikin shekaru 20 da uku ne goma sha uku a makka kafin hijira goma kuma a madina bayan an yi hijira to wannan ayoyin da suke magana akan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra